الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الربا 30 وتن المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaka kuma ya datar da mu akan alkhairan da ke cikin wannan yini da kuma wannan sabuwar shekara da muka shiga a wannan shine karatunmu na uku na hudu kenan a cikin wannan littafin mai albarka da muke gabatarwa zuwa gare ku iyayenmu mata littafin babban malami al-ustaz al-bahar al-sheikhu abdullahi bin muhammad bin usman wanda aka fi sani da abdullahi gwandu wanda idan an ce abdullahi gwandu duk wanda ke rayuwa a wannan yanki namu to baya buƙatar sai a yi masa bayanin wane ne abdullahi gwandu saboda gwandu dai kusa take gare mu sannan malami ne da shi da ɗan uwansa shehu usman suka shahara da yada addinin musulunci da yaƙe-yaƙe da jihadi da kuma karantar da al'umma daga cikin ayyukan nasu akwai rubuta wannan littafi mai suna taqribu daruri min ulumiddini a kusanto abin da yake na tilas na wajibi daga cikin ilmomi na addini littafi ne wanda yake takaitacce amma kuma yana da matuƙar mahimmanci da yake tun kame azumi ba mu sake yin wani karatu ba saboda yanayi na azumi da kuma wasu al'amurra to mun tsaya a ƙarshen fasili da ke bayani akan alwala shafi na biyar can sama kaɗan a farko-farko yau za mu tashi sabon fasili a cikin wannan darasi namu na hudu mala yake cewa faslun fi ma yanqudul wudu'a ma'ana haza faslun wannan wani aji ne eh ana cewa kilas ko da turanci aji dama littattafai da malamai suke rubutawa sukan kakkasa su tun daga kofa kofa shine al'abuwabu ko kuma albab bayan sun yi wannan kuma su dawo daga baya sai su yi abin da ake kira da alfasul wanda jam'i ne na alfasul shi kuma yana bayani akan aji-aji tunda in ka shiga ƙofar makaranta ko ƙofar gida ai za ka ga akwai ɗakuna a ciki ɗaki kaza ɗaki kaza ɗaki kaza to wayannan su ne matsayin fasali-fasali Mala ya ce, Fi ma yankudul wudu'a, wannan babe ko fasili zai muna bayani akan ababen da ke walwala arwala. Wacce arwala da aka yi bayani, to akwai wasu abubuwa kuma da za su zo daga baya, su walwale ta ko? Inda dama mun ce, a bayan ke gabatar da alwala ta shari'a, da mun yi bayani sosai yadda ake alwala ko? duk wadda take a wannan lokaci aka yi karatu da ita ta fahimci yaya ake arwala inda muke da kurakurai mun ji kuma ina fatar an rike ba a mantawa da wannan arwalat akwai abubuwan da za su zo daga baya sai su walwale ta kunga suna da muhimmanci za ki iya alwala kamin ki je ki tsayu ki kabbara harama sai ɗaya daga cikin abubuwan da za a ambata su faru arwallar ta walwale kina iya arwalla bayan ke fara sallah ɗin kuma ya yi raka'a ɗaya ko biyu ba ki dai kammala sallah ba sai ɗaya daga cikin abubuwan su faru sai su lalata arwala in ku ba arwala ta lalace sallah ta yi mi ta lalace to ashe waɗanga abubuwa da za a gaya mana suna da muhimmanci mala ce wa yan ƙuduhu baulun au ga'itun au rihun wa naumun saƙilun wa lamsun iltazza bihi au ƙasada bihin lazzata wa masu zakari la masu mar'ati فرجها ولو ألطفت على الأشهر والشك في الحدث wadda su ne abin da mala ya ambata duk wanda ya faru gare ki ɗaya daga cikinsu a rawalata a warwale saboda haka sai an sake sabuwa na farko mala ya ce wayan kuduhu baulun fitsari yana walwala arwala ike yi alwala fitsari ya sake dawowa alwala ta yi mita warware shi yasa ake buƙatar ki yi fitsari ki yi tsahara ki yi tsalki kamin ki yi alwala aure kun san ba a san an karhanta mutum ya yi sallah alhali yana jin fitsari a jikinsa wannan makaruhi ne akwai sadda ma zai zama haramun idan fitsarin zai hana kike bayar da rukunnan sallah yadda ya kamata kila ba ki iya ruku'u sosai ko sujuda ko ba ki iya tsayuwan sallah yadda ya kamata to a wannan lokaci kin aikata haramu to da dama wasu in suka yi fitsari ko musamman irin wayanda suka yi shekaru za ki ga daga baya kuma fitsarin ya sake dawowa ko kuma saboda rashin lafiya ya ciwon sanyi a makamantansu duk wannan yana faruwa to mai irin wadan lalura in ta je wajen fitsari yana da kyau ta ba da lokaci ta tabbatar da babu wani abu da ya saura a cikin al'aurarta domin in ke yi fitsarin ko da ke yi tsarki kin sa ruwa kin yi tsahara kin yi komai fitsarin ya sake dawowa tufa wancan tsalkin ya yi mi ya lalace in ya zuba ga sutura ma sai an wanke sutura to wannan yana da matukar mahimmanci wajen fitsari a kiyaye musamman mata a galibi fitsarinsu za ki ga watsi yake yi to sai ke bi a hankali wajen kada ya lalata miki a sutura shi yasa kun ga cikin bayanin tsalki da malamai suke bayani akan alistijmar tsalki na mi na dutse ko ko na hoge wadda sansabiyar da suke fassarawa ai kun ga mata ba sa ciki mace ba ta istijmari yawuwa sau da haka mace abinda kawai aka ɗora mata shine ta yi amfani da ruwa ba za ki bi tsari ki ce ki nemi dutse ba a'a wannan na maza ne su da wannan mala ce na biyu auga itun ko kashi shi ma in aka yi shi ko bayan an yi arwala to arwala ta yi mi ta walwale to da aka yi daga cikin abubuwan da ke walwale arwala kashi a aurihun ko kuma iska bayan ke yi arwala sai kika yi iska kika yi rihi to shi ma wannan arwala ta riga ta lalace ya zama wajibi gare ki ki sake sabuwa ya zama wajibi gare ki ki sake sabuwa to amma shi iska bai walwale tsalki arwalla kawai yake walwalewa amma da fitsari da kashi duka sun walwale biyun fitsari ya walwale tsalki kuma ya walwale arwala kashi shi ma ya walwale alwala kuma ya walwale tsalki amma rihi in aka yi shi to malamai suka ce arwallon kawai za a sake eh? ba sai ke sake komawa toilet da ruwa kuma ke sake wanke bayanki ba a'a amma da kashi da fitsari waɗanga duka in aka yi arwalla ɗaya daga cikinsu ya faru to sai an sake duka biyun sai an koma tsalki sannan sai an sake alwala na hudu wa naumun saƙilun da bacci wanda yake mai nauyi kenan akwai bacci mara nauyi to malamai su yi bayani me ake nufi da bacci mai nauyi shine malamai suka ce baccin da zaki wanda a tare da ke a kusa da ke in ya tashi ba za ki san ya tashi ba wanda an waje in ya shigo wurinki kuma ba za ki san ya shigo ba to wannan alamu bacci ya yi ya yi nauyi amma akwai baccin da bacci kike yi amma in mutum ya shigo kina jin alamun mutum ko ko da ba ki iya gane cewa waye ya shigo ko sannan in mutum da kusa da ke yana surutu ko yana magana za ki ji kina jin magana sama-sama haka ko da ba ki fahimtar miwa ne yake faɗa to wannan bacci ne wanda bai yi nauyi ba to shi malamai sun ce baya walwala arwala shi yasa nan mali ya ce wa naumun saqilun wa naumun saqilun wasu kuma suka ce a'a naumun saqilun shine baccin da ke buƙatar sai an kwanta saman tabarma ko wata shimfiɗa haka amma duk baccin da zaki in dai a zaune kike eh to wannan naumun ne khafif bacci ne mai sauki shi yasa aka ruwaito cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi arwala su je masallaci suna jiran annabi ya shigo a tada sallah kamin annabi ya shigo har su dan fara gyangyaɗawa haka amma kuma in annabi ya zo ba a ganin su suna fita su je su canza arwala kenan shi ya nuna gyangyaɗawa an gaje baya walwala arwala saboda an gaje shi a awalun naumi kice mi in dai bai kai kwance ba ai bai karhi ba bai karhi ba eh in dai bai bai kai kwance ba kuma babu wani abu da ya tare don al'ada kwana in dai kwana ya riga ya zo to sai an kwanta ko a jingina gami ga wani abu amma in dai zaune kike haka babu abin da ya rike ki babu wani abu wanda ya rike ki ku saurara in dai an gaje kike babu wani abu wanda ya tangale ki to har yanzu bacci bai zo ba sunan shi an gaje dan kwana na gaskiya sai an kwanta saboda jiyoji za su saki jini zai daina gudu to in kuma kina zaune wannan abin ba zai faru ba eh to sai a kiyaye amma in ke riga ke jingina ga wani abu to wannan wani abu ba ki da bambanci da wanda ya kwanta a an gaje ne eh an gaje ne wannan ba bacci ba ne ba bacci ba ne eh sai ya ci gaba da sallate yawwa kamin kamin rana ta abin nan to in dai ba a kwanta ba kuma babu wani filo ko gina ko ta ko wani ginshiki da ya tangale ki zaune kike ga jikinki lafiya lau babu komi lafiya lau shi ake magana wannan duk bacci ne mai sauki bai nauyi ba kun fahimta bacci in yayi nauyi akwai buƙatar jikin saboda jini tsayawa yake yi sun ce akwai wasu a kamar da shehu abdullahi ya faɗa a tafsirin sa diya'ut ta'wil a tafsirin ayatul kursi la ta'khuzuhu sinatun wala nawm to da yazo yana bayani me ake magana me ake nufi da kwana ko bacci yace azali malamai suka ce akwai wata danyantaka a to wannan danyantakat da ke cikin kwakwalwa lokacin da bacci ya zo ko an gaje ya zo to akwai wani hayaƙi shi kuma da zai tasamma wannan ɗanyen takan to da zarar hayaƙin ya shiga cikin wannan rutuba ta ɗin cikin kwanya kenan to shi kenan sai kwana ya zo sai jiyoji su su tsaya jini shi ma ya tsaya shi yasa aka ce ai annawmu akhul maut bacci yawa kanin kanin mutuwa ne in mutum yayi bacci to kamar ya dan ya dan yi wata mutuwa amma amma karama bambancin shi da wanda ya mutu mutuwa babba an zare ransa daga jikinsa gaba daya kuma ba a maida ba shi kuma bacci an cire ran amma an mayar duk wanda ya bacci an zara ransa to sadda zaki tashi sai Allah ya mayar da rayuwar shi yasa wani zaki ji an ce an kwanta ba a tashi bi saboda Allah bai mayar da ransa ba mun ce a kashe waya ko a sa salin ko kun an saba ba ka'idan to a kashe an fahimci wannan na hudun ko to sai na biyar walam sun da kuma shafa mace ta shafi namiji haka ki shafi mijinki ko shi ya shafe ki bayan an yi alwala iltazza bihi inda ya ji daɗi da wannan shafan kenan banda in ba aimi in ba a ji daɗi ba ko ke shafi miji ko namiji haka kowane iri ne in dai baki ji daɗi ba ba a ce arwalla ta warware sai in akwai niyya shine ya ce au ƙasa da bihin lazzata ba sai a yi surutu ba da ke shigo ɗaya ki zauna kar a ɗo hankalin mutane au ƙasa da bihin lazzata ko kuma ya yi nufin ya ji daɗi da shi sai bai ji daɗin ba to wannan shi ma ya yi mi ya walwala arwala ke shafi mutum aka ce in ke ji daɗi alwala ya walwali ko da ba ki niyya shafan ba kila ke biyo na ya biyo sai kuka haɗu a ba sai kike ji sha'awa a jikinki to shi ba alwala ta walwali ko da komi bai hito a jikinki ba au ƙasa da bihin lazzata ko kuma ke shafe shi ɗin kuma ke nufin ki ji daɗi amma sai daɗin ya ƙi zuwa shi ma yana faruwa to shi ma dai arwalla ta walwali yawwa babu arwalla amma ke shafe shi ba ki ji daɗi ba eh to babu komai kuma ba ki niyya ba ba ki niyya ki ji daɗin ba to arwalla tana nan to sai a kula da da wannan amma wasu malamai sun ce ban da sumbunta ita kan an yi ta mutulakan tawalwala a ruwalla sumbunta ko? eh kai tsaye ku ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba ko ainiya ko na ana maganar shafa kuma suna da bambanci ko ba gura ba ne to sai a kiyaye kenan shafa biyu nan mala ya kawo mana masu walala a ruwallah da wadda aka yi aka ji daɗi ko ba ainihin jin daɗin ba a ralla talowali da wadda aka nufi jin daɗi eh shi ma ko da ba a ji daɗin ba wannan niyyat to ta walwala a ralla amma kin shafe shi baki ji daɗi ba baki niyyar jin daɗi ba babu a babu komi a kai a rollarki tana nan lafiya lau to sai na shida wa masu zakari ko shafan al'aura namiji ya shafi al'aurarsa to shi ma malamai suka ce ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba alwallarsa ta rawali haka wasu malamai suka tafi a kai wasu kuma sun ce a'a in ya ji sha'awa shi ma kamar shafa ne in ya ji sha'awa a jikinsa alwallarsa ta walwali in bai ji sha'awa a jikinsa ba shafa kawai ya yi a rollarsa tana nan tana nan kamar kila ya je sa riga ko wando sai ya taɓa al'auran babu wani kyalle a sama tsakanin hannunsa da al'aurarsa to kuma wannan shi ya fi in ya ji sha'awa babu arwalla in bai ji sha'awa ba arwalla na nan saboda hadisai da suka zo guda biyu to malamai sun yi ƙoƙarin haɗa su mala ya ce to mace fa wanda ana maganar namiji to sai mala ya ce mace kan la masul mar'ati farjaha ban ce maka mace ta shafi gabanta ba mace in ta shafi al'aurata to wannan shafa bai mi bai walwala a Allah kenan anan mace tana da bambanci da namiji ko shi namiji su malamai sun ce da ya shafa a Allah ta walwali to amma ban da mace mace don ta shafi gabanta ko da da sha'awa in dai shafa kawai ta yi to a rolla na nan kai malici walau alɗafat ko da ta shigar da hannunta cikin al'aurarta a rolla na mi tana nan alal ashari bisa ga zance wanda ya fi shahara kina akwai zance wanda bai shahara ba wanda suka rabe saurara ku fahimci wannan matsala akwai zance wanda bai shahara ba na wasu malamai da suka ce suka rabe suka ce in ta shafi sama arwalla tana nan amma in ta shigar da hannu a ciki duyar shigarwar take to arwalla ta yi mi ta walwale to wannan shi azzance wanda yake ba mashhuri ba ba wanda kai yafi shahara ba mashhuri ne ba wanda yafi shahara ba ana kiransa da alƙaulul mashhur to akwai alƙaulul ashharu a mazhaban mu shine in ta shafa ko ta shigar da hannu har walla dai tana nan amma in wani abu bai fito ba in mazi bai fito mata ba to akwai kuma wasu suka ce a mata kala-kala ne akwai masu ƙarfin sha'awa na yi kusan rufe karatun nan fa ku ne muna to tun ɗazu me yasa ba a saba to da wata waya ta sake motsa zan rufe eh ko lokaci ya yi ko bai ba ni na gama to waɗa muku dai na yi a wasu suka ce mata kala-kala ne akwai masu ƙarfin sha'awa akwai kuma wadda sha'awa su ba ta da ƙarfi ko to ita mai ƙarfin sha'awa ɗin nan ita ka in ta shigar da hannunta a rola ta walwale ita ake kira alkharija mai ƙarfin sha'awa kenan sannan akwai addahila to ita sha'awar ta ba ta da ƙarfi sosai to sai na ƙarshe wa shakku fil hadasi ko yin shakka a cikin hadasi me ake nufi a nan ke alwala kamun ki sallah sai kike kwankwanto wa'yancan abubuwan da mun ka faɗa yanzu shin sun faru ko ba su faru ba ɗaya daga cikinsu ya same ki ko bai same ki ba ba ki da tabbas to wannan shakkan ya yi mi ya walwala a ruwalla a shakku fil hadas ba shakka akan ke yi arwalla ko baki ba kina da tabbacin ke yi alwala amma da ke yi alwalat shin ta walwale ko ba ta walwale ba kun san yana faruwa shi ma musamman ku mata da adda yawan mantuwa to wannan shakkar ya walwale miki alwala in ki sallah babu sallah ko da ko komi bai hito miki ba yanzu dai tun da wasawasi ya zo shakku ya zo to ana buƙatar ya sake arwalla da akwai tambaya kan wannan fasali bayani akan abin da ke walala arwalla ko mu ci gaba sabon fasali to faslun fil ghusli wannan sabon fasali ne shi kuma yana bayani akan abin da ya shafi wanka mun yi bayani akan alwala ko? mun yi bayani kan abin da ke walwale alwala yanzu sai mi sai wanka shi wannan wanka da za a yi bayani ya shafi wankan janaba ya shafi wankan jinin al'ada ya shafi wankan jinin haihuwa wayan ga uku duk sun mi duk sun shiga amma wanka don ki ji sanyi ga jiki ko wankan gawa bai cikin abin da za mu yi magana a kan shi za a yi magana a kan wankan janaba in ta samu ko jinin al'ada in ya ɗauke ko jinin haihuwa in ya ɗauke shi ne mi al-ghuslu mala ya ce yajibu al-ghuslu bi khuruji maniyin bi lazzatin mu'tadatin wa in bi naumin aw jima'in wa bin qita'i dami al-haidi aw nifasi mala ya ce yajibu sai za a yi magana akan mujibatul ghusli abin da ke wajabta lallai tilas in ya same ki sai ke yi mi sai ke yi wanka ko? tumale ce yajibul guslu wanka yana wajaba bi khuruji maniyin idan an samu fitar mani duk sanda mani ya fita wanka ya wajaba bi lazzatin amma da sharaɗi da sharaɗi bi lazzatin tare da jin daɗi ma'utadatin wanda yake na al'ada yana akwai jin daɗi wanda ba na al'ada ba bi lazzatin ma'utadin ko bai sa ma'utadatin ba duk da ma'utadatin ya kamata ya kamata a ce an sa ta tunda sifa ne na laza tare da jin daɗi mu'tadin ko mu'tadatin haka shi yafi haka ya kamata larabci ya zo tare da jin daɗi wanda yake an al'adanta a me yake nufi ana akwai sadda mani zai fito amma ba bisa gami jin daɗi na al'ada ba ba daɗi kawai ke fitar da shi ba ba sha'awa kawai ba wani lokaci wahala tana sa mani ya fito wani lokaci mutum zai iya faduwa ƙasa sai mani ya fito wani lokaci za a bugi mutum saboda bugun da an kai mai mani ya fito to waɗanda duk ba sa kare alwala saboda wahala ta me ta fitar da shi sai cewa in bai naumin ko da ko tare da bacci ne mana ko bacci kika yi kika tashi kika mani to dole ki wanka zai bayani yadda ake wankan auji ma'in ko saduwa to abu na harko kenan abu na biyu kai wabin ƙita'i damil haidi haka wanka yana wajaba idan jinin al'ada ya yi ya yanke ko yawa ba za mu yi dogon bayani akan jinin al'ada tun da babi na nan zuwa sai in bin kai can za a yi bayani akan al'ada da kashe-kashen mata da sauran hukunci-hukunci amma nan almuhimma ana son ki gane duk sanda jini ya ɗauke to wanka ya waje ba gare ki dole sai ke yi wanka sannan ki fara sallah da sauran abubuwa awin nifasi ko jina haihuwa in an haihu shi ma akan samu jini da shi ma in ya ɗauke wuraren da aka haihu dai wajibi ne sai an yi wanka sannan yan akwai duk waɗanga abubuwa da aka ambata ba a sallah in mace ce ba ta azumi in jinin haida ne ko jinin haihuwa amma shi mani ko an samu janaba ana iya azumi sallah ne kawai ba za a yi ba sai ce wa man hasala lahu shay'un min zalika duk wanda wani abu ya sama daga cikin abubuwan nan da muka ambata namiji ko mace sai wani abu ya same shi daga ciki to faliya'ati Mali ya ce maza maza ya gaggawa shi yasa aka kawo fa'un ya yi gaggawa ya zo da bilma'i da ruwa kun gani ruwa lafiyayyu waɗanda adda tsalki ko kamar ruwa da ya ɗebo daga rijiya ko famfo ko kuma gulbi in kina rayuwa can gangaren gulbi to ya aka nemi ruwa sai mi Mali ya ce sai a shiga wurin wanka wa yabda'u bi ghasli yadayhi to abu na farko bayan an zo da ruwa abinda mai wanka zai fara da shi shine zai fara wanke hannayensa guda biyu shi abu na farko da zaki fara tafunan hannayen nan guda biyu za ki wanke su ko sau ɗaya ko sau uku me yasa aka ce ki wannan malamai suka ce saboda shi hannu wannan tafin hannun da kuke gani akwai wasu kussafe da a cikin shi to duk sanda hannu ya bushe wayannan kussafen za su buɗe in suka buɗe duk sanda wani abu mai sanyi ya taɓe tafin hannunki to zai shiga cikin wayannan kussafen yana shiga sai kussafen sai su ruhe saboda haka in kashi ne ko fitsari kamar yanzu hannunki na bushe sai ki taba kashi ko fitsari to zai shiga cikin waɗannan kusahin yana shiga kuma zai ruhe duk wankin da zaki yi duniya hannun nan ba zai tsarkaka ba ko ke sallah ba ki da sallah shi addalili saboda yana yiwa akwai saura-sauran jini ga jikinki ko sauran maniyin da an ka ambata ki zo kawai wanke gabanki sai ki caɓa hannunki kina caɓa to in wannan abin ya shiga ciki shi kenan da saboda haka masu yara sai sun yi a hankali in za ki wanke ma yaro kashi to sai ke fara wanke hannunki awwalan abu na farko hikima haka kina zuba ma hannun ruwa sai kusayen sai su rihe to yanzu ko ke aza saman kashi to yana nan sama da ke zo daga baya kisa ƙasa ko sabulu ki wanke yawonku amma in kawai yaron ke yayi kashi kawai ki ɗauko hannu ɗaya ki caɓa ko ba a samun masu yin wannan to ke samu matsala ko ke gama ko ke sa sabulu duk abin da ko kilin kissa ko iphone kissa hannun nan ba zai ba zai tsalkaka ba wannan kashin yana nan cikin kusahen nan ke zamo ƙazama kenan to kun ga dalilin da ya sa malamai suka ce kamin ki fara wanke komai in za ki yi wanka sai ke fara wanke tafuna hannayenki kuma hatta wajen arwallah in ba ku manta ba an kawo wannan sannan ka kumanta aka ce ko daga bacci ki tashi abu na farko in ki tashi daga bacci bayan ke zikiri wanda aka yi daga tashi daga bacci to ki nemi ruwa ki wanke hannunki sau uku saboda lokacin da ki bacci ba a san ina hannunki ya shiga ba tunda ba ki da rai yana yiwa hannun nan naki yayi ya wuce ya wuce to tunda yayi ya wuce ya wuce kuma yanzu ya bushe ko yanzu kusahin buɗe suke buɗe suke duk abin da ke taɓa mai sanyi shigewa zai yi su al'adar kusafen in hannu ya bushe za su buɗe duk sanda abu mai sanyi ya taba su za su rufe mai kyau ne ko mara kyau to idan za ki wanke ma yaro kashi ko fitsari sai ke wanke hannunki na hagu in kin wanke shi ya jiƙa da ruwa to sannan sai ki wanke kashin to da ke gama ki samu ƙasa ko sabulu ki wanke hannu yanzu shikenan ke tsalkaka amma in kin fara ɗora hannun ciki busassan sa to kashin ciki ya yi to sai an yi a hattara to shi yasa malamai suka ce a dinga zuwa makaranta kuma ana tambayan malamai in ba haka ba sai ki yi sallah gudan yini babu sallah ko guda kuma ke kina can kina tara kafaɗu a yana yi sallah amma ba ke da sallah muddin akwai najasa a jikinki ko ke yi sallah aikin banza ne ko akwai najasa ga suturarki ko inda kike sallah wannan duk mun karanta ko za a karanta nan gaba an fahimci wannan mas'ala zai kyau tumala ya ce bayan ya wanke tafuna hannayensa sun ya gasilu sannan ya wanke ma bi farjihi abin da yake tattare da gabansa al'aurarsa bayan ke wanke wa'yancan ke wankin da aka ce ki na hannayen duka to abu na biyu da zai biyo a baya to shine sai ki wanke al'aurai in ki wanke ta au badanihi ko au badanihi ko kuma jikinsa ma'ana wa badanihi yana yiwa gefen al'aurar ko cinyoyi da sauransu kila jinin ya taɓa ko kuma shi maniyin da aka ambata to sai ki wanke shi min al'azana na jasa na ƙazanta to bayan an yi wannan summa yusanni bi niyyatin summa yusanni bi niyyati raf'il janaba to da ke wannan sai abu na biyu da zai biyowa baya sai niyyar ɗauke janaba kinan ba da ke zo harkon wanka za ki fara niyya ba sai ke yi waɗanga abubuwa guda biyu ke wanke tafuna hannaye sannan ke wanke ƙazanta da najasa da gami gabanki da kuma sauran inda najasa ta zuba ga jikinki to sai ki ƙudurta niyyar za ki kuɗi janabar da ke cikin jikinki sai ki niyya a wannan lokaci sai ki ƙudurta in ba ki niyya wannan niyya ba ko ke wanka bai yi ba sannan ba sai ke lafazi ba ba sai ke ce nawaitu raf'al janabati ba a'a cikin zuciyarki zaki kudurta zan ɗauki janabar da ke cikin jikina saboda samuwar mani ko jinin al'ada ko jinin haihuwa can cikin zuciya mahalluha alqalb kakki faɗa da baki wannan bai tabbata ba bayan ke wannan kudurin summa yatawaddau to sannan sai sai alwala shi ne mataki na na hudu alwala da irin wadda kike yi ya ga silul a'adha amala ya ce ya wanke gabansa marratan marratan ita ga alwala so ɗaya ake yi eh kun sa ana alwala ai ko to sai ki kowace gaba wanki guda zaki mata amma yadda kin saba alwala ta sallah bambancin ta kawai wannan malamai sun ce wanki ɗaya ya isa saboda ai in ke gama za ki wanka daga baya ko da an samu wani wuri wanda bai samu ruwa ba wannan wankin sai ya sai ya wadatar masa to in kika yi arwala ki gama yanzu ke ɗaya abubuwa haka kin wanke tafin ke zo da ruwa a walan masu tsalki na biyu ke wanke tafunan hannaye guda biyu na uku ke wanke al'aura da inda najasa ta abin nan ta zuba ga jikinki sannan na hudu kuma ke ƙudurta niyyar ɗauke janaba na biyar kuma ke alwala wannan hudu ba a fara wanka ba eh wasu kan da sun zo kun da shawa ɗaya suka yi su yi ta bankaura saboda ba sa zuwa makaranta ba sa sauraren karatu to bayan an yi arwala mala ya ce sun maye ga sulura asahu abu na farko sai ya fara wanke kai amma shi kan shi ma akwai wani abu duk sanda ki zo wankan janaba to kake kwarara ma kanki ruwa ɗai da sauran jikin don al'adam mani in ya fita duk inda adda gashi to akwai kusuwa wurin nan kuma kusuwar za ta buɗe sau da haka kanki gaba ɗaya da adda gashi yana da kusaye ƙarƙashin gashin to duk sanda mani ya fita waɗannan kusayen za su buɗe shi yasa da ke zuba ruwa wani lokaci ga kai sai a samu ciwon kai wasu malamai ma sun ce hafarfaɗiya ana samu to sai ki fara shafan kai da ruwa ki fara shafa saboda waɗannan kusayen su su game yawwa in sun ka game to sannan daɗa sai ki kwarara ruwa saman kai amma in karin harko ɗaya ki ɗebi ruwa ko ki buɗe sha'awa ta dinga bugun kanki to ko dai a samu ciwon kai saboda ruwan zai dinga shiga cikin kai ko a samu ciwon farfaɗiya ai kun san farfaɗiya ko in ga mugun ciwo ne to Allah ya kare mu to shine mala yace summa yaghsilu ra'sahu salasan sai ya wanke kai ne sau uku bi takhlil sha'rihi tare da tsatsefe gashi gashin kansa da yake shi malam kun san ba fulatani ne kuma fulani suna cikin mutane masu masu yawan gashi ko mazansu da matansu ko yanzu nan za ki ga inda akwai bafulatana ta asali za ki ga duk ta fi sauran matan gashi inda ta asali ce ba rabi fulani rabi hausa ba hausawa da sauran ƙabilu suna cikin mutanen da ba su da yawan gashi mazansu da matansu sai 'yan ƙwarori ana samun 'yan ƙwarori eh amma ba su da yawa to sai a tsatsefi gashi shine a yi ƙoƙari can ƙasan gashin a shigar da ruwa a shigar da ruwa wa baksi madufurihi in kuma ya dunkule gashin kansa to ya mammatsa wannan gashin da ya dunkule da yake can su larabawa kun san suna da gashi mai tsawo ko to sai sukan kame gashin sai su dunkule shi su yi mai kamar tsoro guda haka sai su ɗaure shi gudun warwatsuwar gashin to wannan ɗaurin da aka yi masa wani yana wa nashi ɗauri biyu wani ɗauri uku manyan tsoraye haka to wannan shi ake kira addafur a larabci to wanda adda shi in ya zo sai shi mammatsa gashin shi ake kira dagasu eh in ma eh in ma mace ce na ga mata can da su ma suna irin wannan sai ka ga mace ta yi tsoraye guda uku har yanzu ana yi ko an bari nada canda na aza ko nasu ɗaina to Allah ya sauwaka yanzu dai tun da an daina shi ke na mun huta to nan dai ana magana dai ko da dai mutum yana da wannan gashin to sai ya eh sai ya mammatsa gashin tun da ya zuba ruwa sai ya mammatsa saboda ruwan su shiga ku saurara saboda ruwan ya shiga har ƙarƙashin inda gashin yake amma mala ce bila na ƙadin ba sai ya walwale ɗaurin ba sai ya ban shi haka nan bai cewa ya tun da wankan janaba ne to ai sai na walwale gashin ba hau kitso ake magana ba za a yi magana kan kitso na ana magana kawai an banye gashin sannan an kamo wannan rabi an ɗaure an kamo wannan rabi an ɗaure saman kai ko kuma an ɗan dunkule shi kama a yadda ake tsawo haka amma kuma dunkulewa za ki ga ba ta da ƙarhi sosai ba irin na kitso na ba wanda ake yi a yanzu can da matan dore suna yi sosai to illa an ya da bi nafsihi sai fa in ɗaurin ya yi ƙarfi sosai da kansa to nan kan sai an walwale eh in ɗaurin ya yi ƙarfi ko kuma gashin ya yi ƙarfi sosai ta yadda ko an zuba mai ruwa-ruwa bai kai ƙasa to sai a yi mi sai a walwale sai a walwale shi au alaihi khaitun ko kuma akwai wani zare da an ka sa an ka ɗaura gashin sama gare kamar ku da kuke sa zare sai a ɗaura gashi da sauransu to ya zo wankan janaba duk sai an cire wannan zaren ko wata roba da an ka sa an ka an ka ɗaure kai da ita ko? ke ga yanzu ba gashin kiɗe na ba na asali shi al'adar gashi bai iya tare ruwa daga isa ƙasa to amma an samu wani zare ko aka samu wata roba da aka lullube aka ɗaure gashin da ita to yanzu an zo wankan janaba sai an kwance wannan robat au khuyutun ko kuma akwai wasu zaruruwa da yawa ba ma zare guda ba amma ma'alishtidadi tare da kuma an tanke gashin sosai an ɗaure shi ya yi ƙarfi sosai eh to sannan ne ya zan wajibi sai an cire wannan robar eh amma in ba a ɗaure sosai ba ta yadda da ke zuba ruwa ko da saman roban ne ko saman wannan zare da ake ɗaure gashin to wannan babu komai to wannan abin da ya shafi mata ko kuma maza saboda haka in ki yi kitso in kitson na an tanke shi sosai ke haɗu da wadda adda ƙarfi sosai eh yauwa ta tattanke gashin sosai ya yi ƙarfi to in ki zo kan janaba sai ki walwale shi amma in ba a tanka su eh, ta yadda ko da an zuba ruwa ba zai kai ƙasa ba amma in ba ta tanke ba sosai shi yasa in za a miki kitso to ki barbara ana kai matuƙa wajen ɗaure shi wannan yana haifar da matsala ya kawo ciwon kai da sauransu da kuma wasu ma sun ce yana kawo ciccirewa gashi da makamantansu Mm. wanda 'yan mata suke yi yanzu to Allah ya sawaka eh na roba eh in sun zo wankan janaba ko jinin al'ada duk sai sun walwale shi inda ya tanku sosai amma in bai tanku sosai ba to ba sai a walwale ba dama almakasud ke za ki duba ki gani in an zuba ruwan sama gare yana kai ƙasa ko bai kai in yana kai ba bukata a walwali in kuma ruwan ba zai kai ba to wannan sai ke yi saboda wajibi ne wankan janaba duk inda fata jiki take ta mi ta samu ruwa shi kuma kai ai fata ne saman fatan gashin ya fito to yanki zo wankan janaba har da kai dole duk inda kai yake duk inda fatar kai yake sai ta jike da ruwa in akwai inda ruwa ba su taba ba ko da gwargwadon rabin akai hani wankan ki bai yi ba in ke sallah ba ta yi ba saboda baki wanka cikakke ba summa yaghsilu shiqqahu al-aymana sai ba mun gama da wankin kai ba sai ya wanke bangaren jikinsa na dama gefen jikinsa na dama ko daga nan kenan zuwa nan sun yusra sannan ya dawo ga gefen hagu ma'addalki tare da cuɗan yawa ba ba ci an kai ki zuba ruwa ko ki buɗe shawa ki jiƙe ɗin ki ta ki ba a'a bayan jikin ya jiƙe da ruwa to kuma za ki ci cuɗanya in ma hannunki bai da tsawo malamai suka ce ki nemi ko ya giya ko susu eh sai ki goggoga duk inda hannunki ba zai kai amma ka a samu susun ko ya giya sabulu in kuma kina da miji sai ya cuɗan ya miki babu komi ana yin haka nan tun da galibi waɗanda ba su da tsawon hannu akwai inda hannunsu bai kai gabai ko to su irinsu su nemi tsawo ko ya giya ko susu eh ko ki nemi mijinki ya zo ya ci cuɗanya miki duk wanda ya yi miki sauƙi da kike saboda zaki isra sabbil ma'i wannan cuɗan yawo za ta biyo wa ƙarshen zuba ruwa kina zuba ruwa sai ki murza wayu tabi'u mala ya ce zai bibi a umka surratihi ramin cibiyarsa kun san ga al'ada galibin mutane cibiyo mutane tana da rami ko ba irin wayan da adda katon cibi ba e su zaki ga cibin su ga fili yake amma akwai wanda cibiya ta can take ciki wanda an sa hannu ma kan yatsa yana shigewa to yan an zo wajen wanka har da wannan ramin sai an yi mi sai an wanke shi sai ke sa hannu ke ke mummurza haka in kuma cikin ga fili yake babu bukatar a yi wannan au tahta halqihi ko karkashin makogaronsa nan shi ma galibi nan wasu yana da rami nan to shi ma sai ke mi sai ke wanki wajana haihi da karkashin hamata shi ma kun ga boye yake ko yawwa wasu ma masu irin barin gashi hamata haka ke ga in sun zo dole sai sun goga sosai to shi ne janahaihi wa baina aliyataihi da tsakanin ko mazaunayinsa duwawunsa guda biyu shi ma yana da rami to shi ma wannan ramin duka sai ke sa ruwa ke murza wa rufgaihi da ƙarƙashin cinyoyi can ƙasan cinyoyi inda ba ga hili yake ba to shi ma duk sai an sa hannu da ruwa an yi an cuɗanya shi ne rufgaihi eh cikin cinyoyi guda biyu Mali ya ce kai wa ma shakka fi wusulil ma'i ilaihi duk abin da ya kwankwanto kan ruwa ya kai gare shi ko bai kai gare shi ba awa da hubil ma'i to ya sake ɗiban ruwa ya sake zuba mai ruwa duk inda kike shakkan wai ruwa ya kai ko bai kai ba sai ki sake mi sai ki sake ɗiban ruwa ki sa hatta ya umma jasadahu har sai ya game jikinsa gaba ɗai bidalke da cuɗan yawa da ke wannan ke gama wanka sai ki fita waje ki sa kayanki in lokacin sallah ya sai ki yi sallah wacce arwalla da ki tana nan tana nan lafiyar ta kalau babu abin da ya taba ta to in ki hito ba sai ki sake sabuwar arwalla ba a tana nan to wannan shi wanka cikakke in ke ga dama kuma waccan arwallar da aka ce ki sai ki kyale ta sai ki bari sai ke gama wanka sai ki yi abiki eh sai ke gama wannan wanka da mun yi bayani sannan daga ba sai ki yi arwalla in ke yawa kashi na biyu kenan in ke gara ma kuma kakki ta farko kakki ta karshe kawai da ke zo yi wankan ɗai kuma in ki zo wannan wanka ya isan miki ki yi sallah azhar ki yi la'asar ki yi magariba ki yi isha'i ki yi asuba in dai baki yi wa'ancan abubuwa da ke walwala arwalla da suka gabata ba saboda haka wanka karan kansa na janaba ko ɗaukewa jinin al'ada ko ɗaukewa jinin haihuwa shi kaɗai ko da arwalla ko ba arwalla ya isa a yi sallah da shi shi kai ne zama arwalla yake ya ma yi arwalla ƙarfi ai wannan shi ne kalar wanka guda uku na ibada amma wangar mala ya kawo muna shi a cikakken wanka amma yin uzuri gare ki gaggawa kike yi to sai ki na shafshaf ko da ke zo sai ki aje arwalla gefe ki wanke tafuna hannayenki guda biyu ki wanke gabanki da inda kike tunanin akwai kazanta sai ki wanke kai sau uku sannan ki dawo gehen dama ki wanke ki dawo gehen hagu ki wanke ki cuccuɗan ya ko ina da sauran ramummuka da aka ambata da loko da sauransu inda kike shakkar ruwa ya kai ko bai kai ba ki sake zuba mai ruwa shikenan ki fita in ki fita kuma in ke daidai da azahar ta yi kabara ɗaya ki sallah to wannan shi ne kuma nan za mu dakata ko tun da mun yi abin da ke walwala arwallah sannan kuma mun yi bayani akan abin da ya shafi wanka sati mai zuwa za mu yi bayani akan taimama da kuma abin da ya shafi hukunce-hukuncen jinin al'ada insha Allah ta'ala a da fatar kowace ta fahimci bayanan da malam yayi kuma an je za a bibiyi karatun don a ƙara fahimta na'am wa ma shakka fi wusulil ma'i ilaihi duk abin da yake shakkan ruwa ya isa gare shi ko bai isa ba awa da hubil ma'i ya sake dawowa da ruwa gare shi hatta ya umma jasa da hubid dalki har sai ya game jikinsa da cuɗan yawa ko ta tambaya? haka wannan abin shine tushen ibada kar ku yi wasa da shi idan kin samu matsala a nan to duk abin da zai biyowa baya na ibada rusasshe ne da zaran aka samu matsala a wajen tsalki to sallah ba ta da wani amfani sau da haka nan ne haɗari yake shi yasa malamai suke farawa da shi kamin ma a shiga sallah to kowa aziza awa mutum a fara koya mai tsalki da alwala da wanka ba sallah ake farawa ba banda tauhidi kun ga ya tauhidi mala ya fara da shi eh shi wannan shi ake farawa da shi saboda ka zama musulmi to bayan ka zama musulmi yanzu kuma sai ayyukan musulunci to saboda haka a yi ƙoƙari a mai da hankali duk abin da baki sani ba kada ki ji kunya kuma ki yi tambaya don in baki yi tambaya ba to za ki je inda za a tambaye ki shi ne lahira ashe gara ki yi tambaya kamin a tambaye ki karki ce ya ni kunya nike ji to za ki je inda yau matubula sara'ir eh ranar nan duk asiranki za a tona su ba a ɓoye komai to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh